إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دبير قوة ذا القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da shida ga watan bakwai a girgoriyar kalanda 2021 wannan shine kasar ɗinmu na 42 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabus sala sannan mun shigo babul adhani za kuma mu tahi istihbabu tarji'i ko dan mun karanto sai kuma ba mu fassara ba muka rufe karatu a lokacin tafiya hutun ramadan malam yace istihbabu tarji' mustahabbancin mustahabbancin at-tarji'u at-tarji'u shine maimaita shahadataini ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyu kafin a sake ɗaga sauti a faɗa da ƙarfi na fata an fahimta irin yadda dai yan uwanmu waɗanda suke ɗabbaka wannan sunna suke aiwatarwa wanda wasunmu suna ganin kamar ba ma sunna ba ne na faɗa muku cewa sunna ne ko shi ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sannan sai a yi ƙasa-ƙasa da murya ce ashadu allah ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن فاتا أم فهمت يو وتهيني الترجيع ينزع أم فهمت كراتونكو تومجي تمالا سيئتي الترجيع أبند أكي نفي الترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين shine dawowa zuwa ga shahadatai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah marrataini sau biyu bi raf'i sauti a ɗaga murya a faɗa ba da ƙaulihi ma marrataini bi khafdi sauti bayan an faɗe su a hankali da sauti na ƙasa-ƙasa sai a sake dawowa kuma a faɗa da ƙarfi ina fata an fahimta to wannan shi ake kira da ainihin wato at-tarji'u yace karanta sharhin nawawi na imamu muslim Allah ya masa rahama zaka ji karin bayani akan haka an abi mahdhura anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama allamahu hadha al-adhan Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله an gane magana da kyau ko daga abima hazura ɗaya daga cikin ladanan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lalle annabin allah sallallahu alaihi wa sallama allamahu hadha al ya karantar da hi wannan nau'in kiran sallah din wannan irin nau'in kiran sallah a ce Allahu akbar Allahu akbar bayan an ce Allahu akbar Allahu akbar to anan ku lura dama kala biyu ne ko dai a ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yanzu an yi kabbara guda nawa kenan guda hudu biyu nan biyu nan ko kuma Allahu akbar Allahu akbar ashhadu ina fata an fahimta an yi kabbara guda nawa to su ne anan ake magana kun gane magana da kyau ko yawwa to shine abu ya hadura yace irin wannan kalan kiran sallah na kabbara guda biyu daban-daban ita ce annabi ya koya mu an gane magana da kyau ko idan ya faɗi kabbara guda biyun nan daban-daban sai ya ce ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah sai ya faɗi wannan sau biyu sannan sai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma sai ya faɗa sau biyu thumma ya'udu sannan sai sake komawa ya sake cewa ashhadu allah ilaha illallah kun ga ya faɗi waccan da sauti nawa na me ƙasa ƙasa ta farkon sannan sai sake ɗaga sauti kuma ya sake maimaitawa da sauti mai menene na sama an gane maganar da kyau ko to shine ce sannan sai sake dawowa ya ɗaga sauti kuma ya ce ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu anna muhammadar rasulullah sannan sai ya ce hayya ala sala ku yi gaggawa ku taho zuwa ga sallah marrate ni ya faɗi wannan sau biyu hayya ala sala hayya ala sala ba haka suke cewa ba kuma mun iya yi an gane ku yawwa to sai faɗi wannan sau biyu sannan sai kuma ya hayya alal falah hayya alal falah yi ma sau nawa sau biyu marrataini sannan sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar ko kuma ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ce la ilaha illallah shikenan ya gama kun dai gane nau'in kiran sallar da nake magana a yau to wannan shine abi mahzura yace haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koya mana shi yasa wancan karatun na ƙarshe in ba ku manta ba nake ce muku na ƙarshe ma'ana kafin mu tafi Ramadan nake ce muku nau'in kiran sallah ne wanda wasu suke ganin ma ma kiran sallah ne ma na gargajiya ba ma sunna bane ba har ma kaje an ce masallacin yan gargajiya sun kira sallah a'a in dai da wannan ne ka mai da su yan gargajiya to kai kuskure a su ma 'yan sunna ne wannan nau'in kiran sallar hima sunna ne matsalar da muka samu jama'a galibi idan abu ya zo sunna guda biyu ko uku sai a makalewa guda ɗaya wa ya kafuru na bima wara a huwa huwa alhaku duk wanda ba shi ba an butulce masa ko da ku shi ɗin ma gaskiya ne to wannan shi yake sa idan wani ya zo ya irin wancan wanda ba a yi sai a ɗauka ya zo da wani abin da ba haka yake ba amma asali duka sunna ne da wanda ka saba kana ji a masallacin ahlus sunna da wannan da muka faɗa yanzu wanda ake yin sa a ɗan sassauta sauti sannan a sake ɗagawa duka sunnar manzon Allah ne shi yasa shi annabi bambanta ladanan yayi shi abi mahzura idan ka ji irin wannan irin sallah to ka san abi mahzura ne ya kira sallah bilalu kuma in ka ji irin wancan ina fata an fahimta to ka san shi ya kira kowanne sai annabi ya raba masa ya ce kai idan kai ne zaka kira to ga irin wanda zaka yi kai kuma kai irin wancan saboda me saboda a dinga nau'anta sunnonin yau an yi wannan gobe a yi wancan jama'a kuna fahimtar magana Allah ya shiryar da mu wannan hadisi da muka ji karanta shi a cikin muktasar na sahihu muslim da kuma sahihu muslim din zaka samu wannan hadisi Allah ya hada mu da imam muslim a cikin jannatul firdaus التثويب في الآذان الأول للصبح التثويب نيمان لادا نفتا أم فهمتا في الآذان الأول أيضا صلى نفرق نفتا أم فهمتا للصبح أما غا صلى مي الصبح مي التثويب هنا أتى الصلاة خير من النوم sallah ta fi bacci alheri to a wanne kiran sallah ake yi shine a kiran sallar asuba a kiran sallar asubar ma a wanne ɗaya a na farko an gane magana da kyau ku to a nan ne za ka ga wasu daga cikin wanda ba sa kan tafarki su kuma na sunna sai ka ga idan sun zo as-salatu khairu minan nawmi suna yin ta ne a kiran sallah na nawa na biyu na asuba to sunna shine a yi shi a kiran sallar asuba na nawa na farko jama'a kuna fahimta an abi mahadura أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبي محظورة wannan dai sahabi da ya karanta mana wannan hadisi wannan babban lada ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allama hul adana ya karantar da shi ya koya mishi jama'a haka ake yi a koya wa mutum abu ya iya annabi ya ce innamal ilmu bit ta'allumi shi ilimi sai an koya an gane innamal ilmu bitta'allum ilimi koyarsa ake karatu koyarsa ake ka je wanda ya iya ya lakanta ma qur'ani kake so ka karanta eh to ka zauna ka lankwashe kafafunka gaban wanda ya iya ka ce karanta mun ka bata ya gyara maka karka damu duk wanda ka ga ya iya to da dolo ne bai iya ba haka ne ko ba haka ba duk wanda ka ga ya iya da da kiki ne ya zo gaban wanda ya fi shi iya bai san komai ba daga baya sai gashi shi ma ya goge yana koya wani haka ne kuma shi karatu ba a menene ba a girma mishi an gane magana da kyau ko ba kuma a ɗaukarsa a matsayin lokaci wai ya ƙware ba za a yi shi ba abin da ake so da kai ba da lokaci na farko dai don koya na farko na biyu ka yi saboda Allah na uku ka girmama wanda yake koya maka na hudu ka sa himma da niyyar cewa so kake sai ka raba kanka da wannan jahilcin wannan abu to in ka samu waɗannan abubuwan guda hudu to shikenan ka gama karatu da izinin Allah yasa yace akhilan tanala ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatin wa irshadu ustazin wa tuli zamani ya ce kuma innal ɗabiba innal mu'allima wat ɗabiba kilahuma la yunsihani idahuma lam yukurama ya ce faƙana lijahalika in jafauta faƙana lida'ika in jafauta ɗabibahu waƙana bi jahalika in jafauta mu'allima haka mai ta'alimul muta'allim ya faɗa ɗariƙar ta'allumi ya ce innal mu'allima wattabiba kilahuma da likita ko da malami mai karantar da kai ya ce dukkansu su biyun nan layin su hani wallahi ba za su yi wa mutane abin da ya kamata ba fa'iza kuma lan kurama idan ba a karrama su ba a mutunta su ka zo za ka ɗauki karatu ka mutunta malami ka je ka asibiti za ka ga likita ka tsaya ka saurari ya ma jawabin yadda za ka kula da kanka karka ce a to aini na fi ka sanin waɗannan abubuwan yana ma jawabi kana ta da Allah ka bar wannan maganar likita a'a ka mutunta shi ka girmama shi ka saurare shi yace in dai ba za a tsaya a saurari waɗannan mutum biyu ba to ba za a samu gyara a duniya ba haka ne kuma jama'a ko ba haka idan kuma lan yukra sai yace faqana alidaika ka je ka zauna da cutarka in jafauta dabibahu idan dai kai wa likitan ka jafa'i haka ne ko ba haka ba sannan ya ce waƙana li jahalika ka je ka wadatu ka zauna da jahilcinka in jafauta mu'allima idan kai wa malaminka jafa'i kun gane saboda haka annabi ya ce innamal ilmu bit ta'allum to kaga yanzu abu mahzura yana cewa allamani allamani annabi ya koya mu ya nuna mu jama'a wani mutum ne yazo yana sallah fa a masallacin manzon Allah da ya idar da sallah sai ya zo ya ce ya rasulullah assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum assalam suka gaisa bana suna gama gaisawa sai annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ba ka yi sallah sallar ba ta yi ba faraja a fasalla sai ya koma ya yi sallah fa ja a ya sake zuwa ya ce assalamu alaikum annabi ce wa alaikum assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah sallah fa bata yi ba ya sake zuwa ya yi sallah ya sake dawa ya ce wa annabi assalamu alaikum annabi ya gaisa da ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli sai ya ce ya rasulullahi ya ce na ya ce to maganar gaskiya ban iya sallah ba in dai na yi ta ɗaya ba ta yi ba na yi ta biyu ba ta yi ba na yi ta uku ya ce gaskiyar magana ban iya ba kawai fa'allimni koya mu sai annabi ya ce to gyara zamanka sai gyara sai ce iza a taita ilal masjidi in ka zo masallaci kawai sai annabi ya koro masa yadda zai sallah gaba ɗayanta ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ya koya masa tun daga ranar ka sake jin ya zo ya yi sallah an ce ba ta yi ba na ce ka sake ji ba ka sake ji ba saboda ya tsaya ya koya na fata an fahimta ya tsaya ya koya Allah ya shirye da mu saboda haka abima hazura yace annabi ya koya masa kiran sallah wa fihi a cikin kiran sallar yace masa kace hayya alal falahi bayan yace hayya alal salati kenan hayya alal falah ku taho ku yi gaggawa zuwa ga babban rabo an gane sannan in ka gama da wannan sai ka ce as-salatu khairun minan naw ka ce sallah ta fi bacci alheri as-salatu khairun minan naw sallah ta hu bacci alheri fil ula min subuhi a wannan zaka faɗe shi ne a kiran sallan farko na me na asuba don haka sai ka taho daga kiran sallah gaba ɗaya kana zuwa daidai hayya ala fala in ga ina fata an fahimta sai ka tsaya sai ka ce kafin ka wuce kenan ka ci gaba ka ƙarasa kiran sallan har ƙarfe sai ka tsaya sai ka ce as-salatu khairun minan nawmi har sau biyu sannan idan ka gama sannan sai ka karasa kiran sallah kuma ina fata kun fahimce ni an gane yace sannan bayan ka faɗa as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm sannan sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allah ne mafi girma Allah ne mafi girma sai ka ce la ilaha illallah babu an bauta bisa cancanta da dacewa sai waye sai Allah wannan hadisi a sahihi ne karanta littafin sahihu sunani tirmidhi zaka a sunanin nasa'i insha Allah ta'ala zaka samu wannan hadith haka imamun nasa'i din ya fitar da shi hadisi ne ingantacce akan haka قال الإمام الص... إمام... قال الأمير الصنعاني في سبل السلام الأمير الصنعاني أتكن سبل السلام شرح بلوغ المرام مجلد ندي شافي ندري دا أشرين دي دي يتي قال ابن رسلان الإمام ابن رسلان يتي فشرعية التثويب شي شرعا تفأن الصلاة خير من النوم إنما هي في الآذان الأول للفجر أنا سو أيش ني أكيران سلم فرقو نمينيني نا أصبع لأنه دومينشي لإيقاظ النائم أنا سو أيش ني دان أفركد مي مي بتشي don a farkar da mai mene mai bacci yasa ya fi cancanta a yi shi a kiran sallan farko wa ammal adhanu fani amma na biyu wanda babu as-salatu khairun minan nawmi a ciki sai ce fa innahu i'lamun bi dukhulil waqti wa du'a'un ila as-salah ko shi wannan ana sanar da mutane ne cewa lokacin sallar asuba fa yayi kuma kowa ya fito a yi sallah tare da shi na farko da ake sa a salatu khairun minan nau ana yi ne don a farkar da wanda bacci ya yi masa nauyi kada fa har a kira na biyu a shiga sallah bai tashi ba yasa ake gaya masa sallar tafi bacci ne alheri jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko yasa ake gaya masa haka to kaga in ya farka a watakila yana da janaba a jikinsa zai yi wanka watakila yana da nauyin jiki kafin ya shiga ban ɗaki ya kintsa ya kaza ya kaza lokaci ya tafi kaga an farkar da shi an nabbahar da shi ya tashi watakila ma zai ɗanyi nafilfili kafin ya fita masallaci tunda ita nafila kamar yadda muka karanta a baya an fi so a yi ta a ina a gida maimakon a masallaci ko da raka ta alfajir din nan an fi so a yi ta a gida sannan in ka fita masallaci sai dai ka yi tahiyyatul masjid wato nafilar da ake yi kafin a nemi guri a zauna a masallaci amma ko raka'atan alfajr an fi so a yi su a gida sannan sai a fita masallaci wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah in ka shigo masallaci kuma to akwai nafila da ake yi ita kuma wannan ta shigowa masallaci ce to sai ka yi ta sannan sai ka nemi guri ka zauna ka jira liman jama'a kun fahimci magana ya ce to shi wannan ana yi ne don a sanar da mutane lokacin sallah ya yi shi ne na ƙarshe wanda ba a a salatu khairun minan nomi a ciki an gane istihbabul adhani fi awwalil waqti wa taqdimuhu alayhi fil fajr khassa malam yace ga babi da zai mana magana akan mustahabbancin yin kiran sallah a farkon lokaci da kuma gabatar da shi a kan shi a cikin kiran sallah na menene na asuba wato a kira kafin menene lokacin yayi amma iya sallar menene sallar asuba haka kuma in za a kira na biyun a kira dab da shiga sallah عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يحرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي وإذا خرج أقام حين يراه daga Jabir ɗan Samura Allah ya haɗa mu da Jabir ɗan Samura a jannatul Firdaus yace kana bilalun yu'adhdhinu idza zalati shamsu bilalu ya kasance yana kirawa annabi sallah idan rana ta gushe daga tsakiya kaga farkon lokaci kenan kaga lokacin da rana ta gushe sha biyu kenan fa da yan burbudi ba sha biyu ne rana take tsayuwa a tsakiyar sama ba to kaga daga idza zalat ma'ana daga zarar ta karkace sha biyu da minti goma sha biyu da kwata sha biyu da ashirin sha biyu da rabi wannan tsakanin bilal yake kira manzon Allah sallah an gane sannan ya ce la ya harumu baya ainihin wato haramta mishi thumma la yuqimu amma baya ta da menene iqama hatta yakhruju ilaihin nabiyyu har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya menene eh ya fito masa fa idza kharaja aqama hina yarahu lokacin da ya fito bilalu ya ganshi sannan sai ya tada mai ya tada sallah ina fata kun fahimci magana ya tada ikama daga yaga annabi ya iso shi yasa yana daga cikin sunna daga kun ji muryar liman a waje kawai sai ku daidaita sahu kawai sai ladan ya tada sallah ba lalle bane sai liman ya zo ya tsaya a nan ba lalle bane jama'a annabi yana daga cikin gida ma ana tada ikama jama'a kun fahimci magana yana tada ana tada ikama annabi yana daga cikin gida yana shigowa dama an tada ikama an daidaita sahu kawai sai ya shiga shi ma ya daidaita sai ya ce jama'a ku daidaita a ƙara daidaita sai kabbara kawai an gane magana da kyau ko annabi ya taɓa samun larura an tada ikama annabi har ya juya zai kabbara sai tuna ashe da janaba jikinsa bai yi wanka ba sai juyo sahabbai makanuku ku tsaya inda ku sai ya shiga gida ya yi wanka ya sake ɗaura alwala ya dawo ya yi kabbara ba tare da an sake sabuwar ikama ba in a yanzu kai in kai wasa ma wasu mamudin suna da zuciya da yawa sai su daka ka billahi ko ba haka wani amma a zamanin annabi an yi an zauna lafiya an gane magana da kyau ko annabi ya ce ku tsaya inda kuke kuma suka tsaya ba wanda ya motsa yanzu ka ajiye mamu jama'a ka ce ku tsaya nan ina zuwa wallahi wanda zai sa za ka dawo ka samu kawai an gabatar da wani dalla na gudu shi dalla wani kawai shiga wallahi limamin ya raina mana hankali mu tsaya na fata mai ci magana wala ana sai su tankaɗa wani kawai wani ustazu kawai sai ce buga mana ita kawai karka damu Allah ya yi mana so haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yasa idan kana bin hadisin annabi malam kana fahimtar yadda annabi ya yi ayyukan ibadarsa wato zaka sha mamakin ya aka yi maka kallafa kan wahalhalu a cikin ibadu zaka ta mamaki annabi komai nasa da sauki komai nasa ba wata wahala ba tashin hankali ba karta ba hamami inda masu maganin ba su ko na fata a fahimta Allah ya shirya da mu da haka sai ya tada kabbara lokacin da ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wannan hadisi sahihi ne karanta sahihu sunan abi daud sannan ka karanta a imamu ahmad a cikin fatahur rabbani wa hadha lafzuhu wannan lafazin sa ne karanta muslim abu dauda min hawihi wa ma'ana la yahrumu ay la yatruku shay'an min alfadi menene la yahrumu ne ko ay la yatruku shay'an min alfazihi ko baya barin wani abu daga cikin lafuzzan kiran sallah da karafin shaukani fi nail al-awtar al-imam shaukani ya fassara wannan la yahrumu ba la yahrumu bane a gyara ba la yahrumu bane la yahrumu an gane ku ay la yatruku shay'an min alfazihi baya barin komai a cikin lafuzzan menene kiran sallah din an gane magana da kyau ko an gane ku وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم daga Abdullahi dan Umar Allah ya haɗa mu da Abdullahi dan Umar a jannatul Firdaus sahibu sunnati kenan ma'abocin bin sunna Abdullahi dan Umar jama'a wani daga cikin 'ya'yan shi abdullahi dan umar yazo yana karanta hadisi yana cewa la tamna anna ima allahi masajidallah kar ku hana mata zuwa masallaci dakin Allah sai wani kawai daga cikin ya'in shi ya miƙe yace wallahi la namna'uhunna na rantse da Allah sai mun hana su yace kai ina karanta hadisin annabi yana cewa idan matarka ta nemi za ta je masallaci jam'i karka hana ta kai kuma kana cewa wallahi sai kun hana su yace daga yau karka sake mun magana yace karka sake mun magana malaman tarihi suka ce har ya koma ga Allah bai sake wa yaron magana ba kwamitin da ba a yi ba a je a sulhunta su yace in ce annabi ya ce wannan yaron ya ce ba za a yi ba ni in ce annabi ya ce ya ce ba za a yi ba in sake mar magana yace wallahi bai isa ba akai akai akai Allah ya sauwaye Abdullahi dan Umar kenan in dai akan sunna ne to sai inda mai ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi yace inna bilalan yu'adhdhinu bilayli bilal yana kiran sallah da sauran mai dare fakulu dan haka idan a ramadan ne ko kuma idan zaka yi azumin suhur abin nan azumin nafila to kai ta ci washrabu ku ta sha hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktumin har sai abdullahi ibn ummi maktum ya zo ya kwala kiran sallah a watar waya aka ce domin shi baya kiran sallah sai ya ji alamun asuba ta yi yanzu ya kamata a yi sallah shi allah ya samar yakan gane lalle yanzu kan lokacin da za a shiga sallah ya yi ka san akwai wanda allah ya musu wata baiwa allah cikin ikonsa wasu allah ya musu wata baiwa malam in dai lokacin sallah ya ko bacci yake wallahi sai ya tashi yana cikin bacci mai nauyi amma wallahi yana ana lokacin sallah yana karato a shaura minti biyar goma fit za ka ya tashi ba kuma wanda ya tashi akwai wanda Allah ya musu wannan to Abdullahi ibn Ummi Maktum yana daga cikin irin waɗannan mutane saboda haka in ka gan shi ya zo masallaci makaho ne jama'a baya gani amma ya san lokacin me yayi sallah yayi da haka annabi ya ce in dai kun ji muryar Bilal to kar ku daina cin abincin in su hurkuke yi amma daga kun ji abdullahi ibn ummi maktum ya kira sallah to ku dakata domin shi baya kiran sallah sai lokaci yayi na shiga sallah a wata ruwaya aka ce sai an ce masa fa lokaci ya kure fa kai fa makaho ne ba ganin asubar kake ba gara ka je ka kira mana sallah sannan sai ya zo ya mi ya kira sallah jama'a kuna fahimta wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka ainihin wato rawaito hadisi ne ingantacce فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الآذان في الفجر حقيقة النبي بينا منا حكمة دكي تكين قبات دكيران صلى أصلى الصباح على الوقت أكل الوقت بقوله دفدن سديكي توا لا يمنع أن أحدكم آذان بلال من سحور kada waninku kiran bilalu ya hana shi menene suhur fa innahu yu'adhdhinu aw qala yunadi domin shi yana kira ne in ji manzan Allah bilailin a cikin dare lokacin ba a daina cin abincin suhur ba liyarji a qa'imukum dan wanda yake qiyamul laili ya kimtsa lokacin abin nan yayi wal yunabbiha na'imukum dan na'imakum dan kuma ya fadakar da waye mai bacci cewa fa lokaci ya kusa taso taso an gane to don haka annabi ya ce kar ku daina cin abinci ku ci gaba da cin abincin ku inda bilalu ne wato wannan yana nuna mana dai a takaice wato kiran sallah na asuba guda biyu ne ana yin na farko wanda wannan nabbaharwa ne ga wanda suke da nauyin bacci don su farka kar abin ya zarce musu kira na biyu kuma sanarwa ne cewa lokacin da za a shiga sallah yayi don haka a fito ina fata kun fahimta abinda waɗannan maganganu ko waɗannan hadisai suke mana ishara zuwa gare shi kenan ma yuqala ko ma yuqalu inda sima'il adhan wal iqama abinda ake faɗa a lokacin da aka ji kiran sallah ko lokacin da ladan yake tada ne iqama kaga wata sunna da muka batta zaka je kuma ka samu masallacin da kuke cewa na gargajiya su kuma suna dabbaka ta in an zo za ta da kama idan ladin ya ce Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu ashhadu an la ilaha illa Allah da ashhadu an la ashhadu anna muhammadar rasulullah da ana ashhadu anna muhammad rewa ina yi ne yadda suke yi an gane ku hayya ala salati hayya ala al falahi قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ku yi hakuri muna ɗan yi ne wai duk daidai an a fahimta dai wai duk kokari na dai ku gane me ake so a yi to duk yana yin haka za ka ji mamun suna bin sa ko haka ne ko ba haka ba to sunna ne sunna ne shine malam ya ce a kiran sallah da kuma ta da menene iqama duk ana yi da haka in an zo kiran sallah ladan yana faɗa kana faɗa haka in an zo iqama ma ladan yana faɗa kana me kana faɗa malam ya ce yustahabbu liman sami al'adana wal iqama mustahabbi ne ga duk mutumin da ya ji kiran sallah ko ya ji iqama an ya kula misla ma ya kulul mu'azzinu ya faɗi kwatankwacin abin da ladan ya faɗa mustahabbi ne liman sami al'adana wal iqama ga wanda ya ji kiran sallah ko kuma ya ji mai iqama an abi sa'idin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن كاغن دغا أبو سعيد إن أكت أبي سعيد أكي شرو ما لم يسكت أنا نفن الخدري an gane ku in ko ba shi bane to za a bayyana waye ne amma in shi ne akan yi shiru dan an san waye al-ma'ruf la yu'arraf ko saboda haka daga an ce abi sa'idin ya akan shiru ana nufin abu sa'idin al-khudri Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumun nidaa idan kun ji an kwarma kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ku faɗi kwatan kwacin abin da mai kiran sallah ya faɗa an gane ku wannan hadisi hima bukhari da muslim suka ainihin wato rawaito shi haka al-imamu abu dauda da tirmidhi da ibnu majah duka sun rawaito har da nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce وعن وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة كاجهر أن شقاء الجنة الجنة بات دوياء أبو من زن الله in dai aka yi aiki aka tsaya da gaske kuma aka yi tsakani da Allah annabi ya ce za a shiga aljanna a takaice kowa san fassara abin da muka faɗa ba wani larabci ne mai wahala ba abdullahi dan umar dan khattab ne yake cewa annabi ya ce duk mutumin da ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah sai ya bi shi kamar yadda muka karanta din nan in yace Allahu akbar Allahu akbar shi ma yace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa shi ma yace ashhadu an la ilaha in yazo gurin hayya ala sala yace la hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala yace la hawla wala quwwata illa billah har zuwa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah annabi yace idan mutum ya faɗa haka min qalbihi har cikin zuciyarsa haka abin yake ba wai bakinsa ne kaɗai ke furtawa amma zuciyarsa bata yadda ba in ya faɗi wannan har zuciyarsa da kalal jannata annabi ce wannan sunansa ma ya shiga aljanna domin da khala fi'ili madi ne ko mansubun bil fatah an gane magana da kyau ko wa alamatu nasbihi al fatahatu zahira ala akhiri wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa al jannata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fatahatu zahira ala akhiri dan haka ya shiga aljanna kawai sunansa jama'a kun fahimci magana Allah shi yadda saboda haka sai mu dage kaga wani saboda tsabar rashin rabo yana jila dan zai kira sallah yasa akwai mutanen kirki akwai na banza jama'a akwai masu rabo akwai kuma tabaku masu rabo su ne zaka ga daga sun jila dan yana kiran sallah sai jama'a ku yi shiru ana kiran sallah sai ga yana tabi yana tabi har a zo karshe saboda ya san falalar da ke cikin bin ladan har a je karshen kiran sallah an samu wani daga cikin magabata aka ce masallace guda ashirin ya ware a anguwarsu a cikin guda ashirin ɗin nan suna kiran sallah don asali abubuwan ne fa suka rikice amma asali jama'a lokutan kiran sallah ya kamata su zamanto daban-daban ne na ladanai da masallatai daban-daban saboda me ake so a bambanta tsakanin wancan da wancan minti biyu ko minti uku tsakanin wancan da wancan minti ɗaya ko minti biyu saboda fa'idoji kamar haka na farko fa'idar irin wannan sunnar ka samu ka ɗabbaka ta da yawa saboda gwargwadon yadda kake ɗabbaka ta gwargwadon yawan ladanka nan an kira sallah kayi irin haka annabi ya ce da kalar janna ko can ma an kira kayi irin haka annabi ya ce da kalar janna kaga akallan ka samu hudu ko biyar ko goma ai da kalar jannata ta yi yawa ko fa'idar haka kuma wani zai ce to ai ma akwai wahala a'a fa'idar shine ta iya yiwa kayi wancan Allah bai karba ba haka ne ko ba haka ba kai kaga annabi kuma kayi ne ka dace Allah ya karba kai ne kake ganin da yawa amma baka san wanne Allah ya karba ba a ciki ai jama'a haka ne ko ba haka ba to shi yasa ake buƙatar ladanai da masallatai a bambanta lokuta saboda a samu wannan fa'ida fa'ida ta biyu shine gwargwadon yadda kiran sallar ya zama daban-daban gwargwadon yadda jam'in masallatan zai zama daban-daban to me fa'ida a cikin wannan idan wannan masallacin sun tayar hashin idar baka samu ba ka fito da sauri ka yi alwala sai kuma ka ji can sun tare yanzu kuma za su fara haka ne ko ba haka ba kaga in baka samu nan ba za ka samu can jama'a haka ne ko ba haka ba so fa'idar bambanta lokutan kenan fa'idar bambanta lokutan kenan to shi yasa ake buƙatar irin waɗannan abubuwa din a dinga ɗabbaka su to a zamanin annabi ana yin waɗannan abubuwa lokuta daban-daban na kiran sallah lokutan shiga ma daban-daban saboda fa'ida da ke cikin a dace a samu wannan fa'idojin shine annabi yake cewa duk mutumin da ya haka to zai shiga aljannar firdausi Allah ka shigar da mu baki daya to ana buƙatar shi wannan magabacin da na ɗauko muku shi ya ware masallatai ne guda ashirin duk masallacin da zai kira sai ya yi bi shi haka duk masallacin da zai kira sai ya bi shi haka aka ce da ya zo rasuwa tun da asuba irin karfe hudu ko irin uku na dare din nan jinyar ajali ta masa zafi ta masa zafi ya dinga kalmar shahada jama'a ya yi ta kalmar shahada ya yi ta kalmar shahada wani abin da ya ba da mamaki shine da lokacin kiran sallar asuba ya yi wallahi sai ya yi shiru ashe ya yi shiru ne yana jiran kiraye-kirayen sallar masallatan da ya saba binsu don haka masallaci na farko yana ɗauka kawai sai ya ɗauka shi ma ya dinga bin ladanin har sanda suka je kaci na biyu yana ɗauka shi ma sai sake ɗauka aka ce yana kammala na ashirin ɗin nan la ilaha illallah ma ya ce la ilaha illallah sai aka fi ziyara jama'a kun fahimci maganar da kyau shine ajalin shi abin da ya faɗa kenan kuma dama annabi ya ce man kana akhiru kalami ila ilaha illallah dakhala aljanna wanda maganarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah dakhala aljanna to kaga da ke yana yi tsakaninsa da Allah don neman dacewar wannan kalmar sai Allah ya datar da shi ita lokacin mutuwarsa dama ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ya shirye da mu faman qala mithla ma yaqulu al mu'adhdhin ash-shaykh al allama al faqih al mujtahid faqih zamanihi sahibu sunnati wat tauhid wal aqidah abdulazim albadawi allahu yarhamuhu ya ce duk mutumin da ya faɗi abin da mai kiran sallah ya faɗa au ƙala indal alataini ko kuma ya faɗa a indal alataini wato gurin hayya ala sala guda biyu din nan na fata an fahimta hay aloli guda biyun nan ya faɗi ɗaya daga ciki ya ce la haula wala quwwata illa billah ya ce la haula wala quwwata illa billah au jama'a bainal hayya alataini wal hawqalatai wal hawqalati bainan hay'alati wal hauqala ko kuma ya hada tsakanin hay'ala da hauqala kun gane me yake nufi anan ko dai ya raba su daban-daban ko kuma ya ya hada su da hauqala shine la haula wala quwwata illa billah ko kuma haylala hay'ala shine la ilaha illallah an gane magana da kyau ko to ko ya faɗe su a tare ko ya raba su biyu faƙada asaba insha Allah malam Abdul Azim Albadawi yace yayi daidai ba shi da matsala kun gane magana ko dai ya faɗa a haɗe ko ya faɗa a me arabi na fata an gane wato abinda wannan magana take nufi shine idan ladan yace hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah in ya sake cewa hayya ala falah sai ka sake cewa menene la haula wala quwwata illa billah to kaga kai su ame karrabe ko kuma ka bari sai ya gama hayya ala salat din da hayya ala fala sai ka hada hay albunna la haula wala quwwata illa billah din ka a hade ka an gane magana to duk wanda kai malam azim albadawi yace kai daidai fa idza faraga al mu'adhdhin min al adhan aw al iqama idan mai kiran sallah ya kammala kiran sallarsa ko kuma iqama wa ajabahu sami'u mai sauraro ya amsa masa ƙala ba'adal faraghi ma ya aji fil hay'alatayn ko fil hadi menene hadithain ko yace ana so ya faɗi wannan abubuwa guda biyu wanda za su zo a cikin hadisan nan guda biyu abu na farko an abdullah bin amru annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم صلوا الله لي الوصيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أبنا فرقو دا أكي سو كي باين كاي wannan hayya ala sala da hayya al fala ma'ana la hawla wala quwwata illa billah zuwa la ilaha illallah duka idan ka kammala sai abdullahi dan amru dan as ya rawaito hadisi cewa annabi ya ce idan sami itumul mu'adhdhin idan kuka ji mai kiran sallah ladan fa qulu mithla ma yaqulu ku faɗi kwatan kwacin abin da ya faɗa thumma salu ko sallu alayya sannan ku yi min salati bayan kun faɗi abin da ya faɗa kun ina fata kun fahimta yawwa don haka kana cewa la yana cewa la ilaha illallah kace la ilaha illallah abu na farko sai ka fara wa annabi menene salati sai ce fa inna man salla alayya salatan domin duk wanda ya min salati tak kwaya daya sallallahu biha alayhi ashran Allah kuma zai masa salati goma an gani sannan bayan ka min salati yace thumma sallallahu aliyal wasila sannan ka roka min wata kusanci a gurin Allah alwasila wato ta zo da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yake faɗa a cikin suratul menene a cikin suratul a'raf in ban manta ba ko suratul ma'ida a ba suratul ma'ida ina ga eh suratul ma'ida ya wallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila ya ku mutane ku ji tsoron Allah sannan ku nemi wasila zuwa ga Allah to a gurin wasilan nan ne yan bid'a fa suka shiga suka dinga maganganu jama'a Allah ya ji kan malam Ja'far da ya zo kan wannan aya malam in ka ji fashin bakin da yayi akan mecece wasila abin sai ya burge ka yayi wa yan bid'a nan fata fata malam da da lokaci da mun koro waɗannan maganganu amma a takaice abin da muke so mu gane shine na farko wasila tana nufin kamun kafa zuwa ga Allah ka kama kafar zuwa ga Allah ta hanyar yin wata ibada wannan kuma ya tabbata a ruwaya ingantacciya lokacin da manzon Allah ya rasu sahabbai suka ce ya Allah da mukan yi kamun kafa da addu'ar annabin ko sai ka ba mu menene ruwa to yanzu annabin ya rasu to amma muna kamun kafa yanzu da addu'ar amminsa Abbas Allah ka shayar da ruwa kun ga yanzu da addu'ar suka yi kamun kafa ba wai da shi ba dan inda da mutum ake kamun kafa da sun yi da waye da manzan Allah ma'ana inda da matacce ake abin nan amma kaga sai ba su yi amfani da tun da annabin yana da daraja amma ba su yi amfani da kamun kafarsa ba sai suka yi wannan kun fahimci magana to sannan wasila kuma tana nufin wani matsayi wanda shine yanzu za mu karanta wanda Allah ke zai bawa wani annabi daga cikin annabawa sai manzan Allah ya ce ina fatan ni na samu wannan wasila din an gane magana da kyau ko to wannan duka ta zo da ma'anonin amma idan ka ɗauki wasila a matsayin kawai kamun kafa an gane maganar da ke ku ka fassara shi da cewa ya halatta a kama kafar wani shehi ko wani malami don ya kai kukanka zuwa gurin Allah ba wai yama addu'a irin ta sunna kamar yadda annabi yi wa sahabbai sahabbai kuma suka yi wa kansu bayar da sauran manzan Allah ba to za ka ɓace kuma za ka shiga layin bid'a kun gane magana da kyau ko saboda haka wannan wasila ta zo da wannan ma'anar kuma ta zo da ma'anar irin wannan da haka annabi ya ce ku roƙa min wasila sai ce fa innaha manzilatun fil janna wata matsayi ne ita wasila din a cikin ina a cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillahi ba ta dacewa a bawa kowa in ba wanda daga cikin suwa ba bayin Allah ba manzo Allah ya ce wa arju an akuna huwa kuma ana huwa ina fata kuma ya zama ni ne wanda za a ba wannan matsayin faman sa'ala liyal wasila to shi kuma wanda duk ya roƙa mun wasila din nan fa'idar da zai samu shine hallat lahu shafa'atu ceto na ya tabbata a gare shi an gani da haka duk mutumin da za a kira sallah yayi wa annabi irin wannan addu'a kamar yadda muka faɗa yanzu to daga cikin fa'idar da shi kuma zai samu zai gamu da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dama an ce abu biyu ne zaka ainihin wato yi to ga na biyu وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة دق جابر أن عبد الله الله هذا من جابر أجنة الفردوسي ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man ƙala hina ya sima'un nida wanda ya faɗa lokacin da ya ji kiran menene kiran sallah ya ce Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakke me ne kira cikakke saboda an kira sunan Allah a kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar akwai wani suna da ya fi cika sama da wannan sunan babu yasa ya ce rabba hadhihi da'awati tamma ubangijin wannan kira wanda yake cikakke wanda ba ta waya a cikinsa wassalatil qa'ima ubangijin wannan sallah tsayayya wanda aka tsaye da ita ati muhammadan alwasila Allah ka bawa manzon Allah wannan kusanci wal fadila ka bashi wannan falala wa ba'athu maqaman ka tada hi a wani matsayi mahmudan abin yabo allazi wa'adtahu wanda kai masa alƙawarin zaka bashi idan mutum ya faɗi wannan annabi ya ce hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ya tabbata gare shi a gobe mai gobe alƙiyama wannan hadisi kima karanta littafin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil karanta bukhari karanta abu dauda karanta tirmidhi karanta nasa'i karanta ibnu majah hadisi ne garariya garau ba matsala a kayansa jama'a kuma wallahi mutane ba sa wannan abun ba Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima mutane suna ta hayakin su ana ta kwarma kiran sallah a cikin gari amma mutum ba zai iya tsayawa ya ware ko da masallaci daya ya bi kiran sallar kuma ya wannan addu'ar a ƙarshe ba wani ma yanzu wannan addu'ar Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salatil qa'ima ko wallahi bai iya ta ba amma iya waƙar ki amsa min kirana ya ki a bar yabona kadda ki ce ne katsalandan tashi ki dan mun dariya ko ba haka bane Allah kawo muku sauki wallahi fa'idatun malai ce ga wata ƙarin fa'ida da bayani yustahabbu lil muslimi al-iktharu min ad-du'a bainal adhani wal iqama Allahu akbar malam ya ce mustahabbi ne abin so ne ga duk wani musulmi ya yawaita addu'a tsakanin menene kiran sallah da ta da ne iqama sai ce fa inna du'a a hina izin mustajabun domin addu'a a tsakanin kiran sallah da ta da iqama karɓaɓɓiya ce don haka kana da matsaloli eh to ka samu warakar matsalolinka insha Allah ta'ala kana da damuwa eh ka samu warakar damoyinka da izinin Allah shine ka yi addu'a tsakanin kiran sallah da meye da ikama aka kira sallah kafin a tada ikama ka yi addu'o'inka na an gane magana da kyau ko عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة أنس أم مالك الله حتى بدا أنس أتكين ذا نذر الفردوس yake cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a addu'a la yuraddu bainal adhani wal iqama ba a mai da ita in dai tsakanin kiran sallah ne da menene da iqama in ka roka ba a cewa ba zan bayar ba in dai ka roƙa in ji anas annabi ya ce za a karɓa ma babu ko kwanto ba tantama kana roƙa ka samu wannan hadisi da muka ji sahihin hadisi ne karanta sahihu sunan abi dauda karanta nasa'i karanta tirmidhi da dai sauransu hadisi ne ingantacce allah ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ji Allah ya yi mana matsalolinmu Allah ya sa aljanna ce makomarmu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu akwai bayan Allah kafin na rufe da wanda suke bukatar addu'o'inmu farko dai tukunna shi kansa uban gayya uban tafiya yana bukatar addu'a yau Allah ya sa na samu ƙarin haihuwa a tun satin da ya wuce yau suna kuma na sa wa ɗan Hisham Hisham Adam Albani insha Allah eh so muna addu'a muna roƙon addu'a sama addu'a Allah ya raya Hisham amu da shi da mahaifiyarsa kuma Allah ya ƙara musu lafiya tare da shi ogan gabaki daya na a wanda kuma suke bukatar addu'o'i cikin ku duka muna addu'a Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi wanda suke da damuwoyi a cikinmu duka muna addu'a Allah ya yi musu damuwoyinsu da matsalolinsu akwai wani bawan Allah jama'a muna tare da shi yana ɗan cikin wani rikici haka dangane da wasu mutane dangane da wasu 'yan kuɗi wanda bisa ga dukkanin abin da na fahimta ba ganganci ya yi wajen cin kuɗinsu ba amma dai matsala ce ta faru wanda kowa Allah na iya jarraba shi cikin al'amarin rayuwar shi to gaskiya yana buƙatar mu sashi addu'a Allah ya fitar da shi daga cikin wannan fitinar domin abin yana nema ya ana so a yi amfani da wannan damar wajen a ci mutuncin shi ko a ci zarafin shi so muna addu'a Allah ya fitar da shi daga cikin wannan matsala Allah kawo masa hanyar da zai fita daga cikin wannan damuwa da wannan matsala a akwai wasu bayan Allah waɗanda zan so in sasa addu'o'i dangane da wani yunkuri da suka yi mana wanda ba zan so na basu ba tare da na taimaka yi musu addu'a ba mutum na farko akwai wani a honorable abin nan dan dagazau an gane ko yusuf dan dagazau ko to akwai makarantar mu da take tumfuran nan ba kuma ta muna da wata makaranta wanda ta fi shekara biyar ina gina ta har yanzu ginin bai kare ba saboda karancin samun gudunmawa to amma dai a yanzu haka mun rufe makarantar har mun sa kofofi da wunduna to farko ina yi wa a dr jamilu isa ka gwamna addu'a allah ya saka mishi da alkhairi domin shi ya je shi ya rufa mana wannan makaranta ajujuwa guda shida tafka tafka aka yi musu rabta aka saka musu kwano Allah ya biya shi da aljannar firdausi sannan ya mana wasu ayyuka kamar irin saka wunduna na makarantar gaba daya sannan ina yi wa malam Adamu Muhammadu Dokoro babban malamin mu addu'a Allah ya biya shi duk da na san ba zai so na faɗa ba amma dai gaskiya zan faɗa sai dai malam ya je min aikin gafara wata rana ya kai sati biyu ko uku haka kai ina ga ya kai wata ɗaya ma malam ya kira ni ya ce min akwai wani bawan Allah da yake so zai taimaka wa wasu makaranti a da wasu ɗan ayyuka da yake so ya yi sai ya ce shin makarantarmu da muke ginawa ta nan masallacin miyatin nan me suke bukata na ce duk abin da muka samu malam da ke ni ne shugaban tattara gudunmuwar da ake nema na karasa ginin makarantar na ce duk abin da aka samu ya ce idan muka ba ku siminti buhu sittin ya yi na ce kayi na ce da gudu ma kai ya malam ya ce to za a kawo siminti buhu sittin don haka aka sayi siminti buhu sittin aka kawo wannan makarantar sai ya ce to kuma ya maganan makarantar ka ta tumfure wanda har yanzu aikin har yanzu bai kare ba na ce kwarai da gaske amma dai mun samu a mana rufi an sa mana wunduna yanzu muna neman kofofi ne sai malam da kwarai tambaye ne ya ce nawa ne aka yi lissafin kofofi na ce naira dubu ɗari hudu da tamanin amma har da saka su da get da siminti da rodi da komai kofofi guda goma sha ɗaya da get ɗinsu sannan kuma da kayan aikin saka su tsakanin yahi da siminti da rodi da komai sai ce to a ware iya kudin kofofin a je a yi su daga baya kuma sai mu zo sai a yi aikin saka su aka ware wannan kudin kofofi aka je aka ba wa ma'aikata ya ba da kudin aka je aka ba ma'aikata aka kammala na je har atc na ɗauko ya je ya ga aikin ya ce aiki ya yi a cikin mota muna tahowa kuma ya ce to nawa ne sauran kudin saka su na yi lissafi na gaya masa malam ya sa hannu a aljihu ya ɗauko kudin ya danka mun aka je yanzu haka an saka kofofin da gyaɗin gaba ɗaya muna addu'a Allah ya biya malam da aljanna a ba mu karatu kuma a taimake mu ko Allah ya saka mishi da alkhairi to sai honorable unu dan gazo shi ma ya ji labari ya ce ya aiko da gudunmawarsa wanda ya ce baya so a faɗa amma da ya turo da gudunmawarsa muna addu'a Allah ya biya shi da aljanna sannan akwai Alhaji Musa custom wasu za su san shi Alhaji Musa custom wasu za su san shi a cikin iyawar Allah shi ma yanzu ya ɗauka mana ɗawainiya zai mana silin a wasu ajujuwa watakila ma duka watakila ma duka sannan yanzu haka ya kai trip ɗin yashi biyu gurin ya ce za a fara filasta daga zara an gama silin yanzu haka ya kai trip ɗin yashi biyu gurin duk waɗannan bayan Allah Allah ka yi trip trip ɗin su ka danna su a cikin jannatul firdaus baki daya Allah ya saka musu da alkhairi a ban cika sanin faɗin buƙatar makarantar a nan ba gaskiya tun wasu lokuta da na dan faffaɗa wasu suka taimaka ban sake magana ba amma dai ina so mutane su san wannan makarantar tana buƙatar a taimaka domin abin da zai dame ka shine sai ka je gurin kwamanda ya san makarantar mun je mu da shi da yawa daga cikin munan sun san makarantar dan na kai su wato guri ne wanda akwai buƙatar makaranta a gurin saboda kusan an ɗan yi sakaci haka sai aka dinga sayar da filaye a gurin wanda ba mu muka sai filayen ba na fata an gane to sai zamto gurin ana karancin makaranta da masallaci tsayayye a gurin to gaskiyar magana abin ya ya damu mutanen gurin shine ma dalilin da yasa suka dinga damuna akan mu zo ga fili da Allah a gina musu makaranta so gaskiya in ana buƙatar makaranta a wasu anguwanni a Gombe zan iya ce muku buƙatar da ake da ita ta makaranta a wannan lungun ta ninka ta sake ninkawa sau ɗaruruwa ko sau dubun dubata ko naka duk wanda yake so ya aikin addini ya taimaka wannan guri yana nan kana iya samu na kai tsaye zan kai ka har gurin ka je ka ga me zaka iya yi mana ka je ka ga me zaka iya yi mana alhamdulillah mun kai matakin rufi mun kai matakin sa kofofi da wunduna kuma na ce ba za a buɗe makarantar ba insha Allah sai mun gama aikin ta kaf gaba daya saboda ina gudun kada mu gyara ajujuwa biyu a fara karatu jama'a su ce ai to yanzu makaranta ta fara operating don haka abin da kake samu zai iya karasa gininta ka san haka mutane suke a daidai lokacin kuma dan abin da ake samu za ka ga bai wuce a biya malaman da suke karantar da ɗalibai a gurin saboda haka muka ce sai an kai ta har karshe an yi fenti an sa kujeru da komai sannan sai mu kira wato taro na walimar budewa a nan ne za mu ambata duk waɗanda suka ba da gudunmuwarsu har zuwa ƙarshen ginin wannan makaranta ne saboda haka yan uwa an samu masu taimakawa gaskiya muna buƙatar a ƙarasa wannan gini domin a ga cewa yaran wannan guri sun fara samun ilimi da karatu in kai ba za ka iya ba ka samu wani ka gaya masa cewa ga wani aiki da ake buƙatar taimakawa eh ya zo shi ya ba da gudunmuwarsa da kai da shi duk kuna cikin lada saboda annabi ya ce wanda ya nuna aikin alheri kamar wanda ya aikata ne ko ba haka bane yawa saboda haka in kai ba za ka iya baka da hali sai ka sa wani sai yayi sai ku taru a cikin ladan baki daya Allah madaukakin sarki ya saka da alheri akwai bayin Allah a baya da suka yi ta taimaka mana daga ciki akwai irin su baban Maryam ya ba mu duwatsu tun a lokacin na yin linta in ban manta ba ko head course ne na manta sannan ya ba da wasu some blocks hakan nan da yawa wanda aka je aka yi aiki a gurin da sauransu jama'a da yawa sun tattaimaka a baya Allah ya saka musu da alkhairi amma dai aikin yana nan har yanzu da fatan Allah ba mu ikon kammala shi za mu dakata anan sai sati mai zuwa za mu dora akan ma yustahabbu lil mu'adhdhini a an yattasifa bis sifatil atiya wato yustahabbu lil mu'adhdhini an yattasifa bis sifatil atiya akwai wasu siffofi da ake so dilladan sai ya sifatu da waɗannan siffofin kafin ya zama ladani za mu ji siffofin za mu ga kuma auna ladananmu mu ga shin suna da wannan siffofin ko ba su da in suna da hi marhabun lale in ba su da hi ya za a yi eh a koya musu ko yawa su shiga aji su koya sannan sai a dora Allah ya shiga da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh